da Abdullahi dan Zubair fuskanta daga sahabi daga Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi lokacin bayan ya kashe shi ya aika mahaifiyarsa Asma'u cewa ta zo sai ta zo sannan sai sakko da shi daga wannan wannan gicce shi din da yi taje ku tace ku je ku ga masa cewa ba zan zo ba so da haka sai ai ara aika mata ce aje a ga mata cewa idan har bata zo ba zan turo wanda zai zo ya jawo ta zai jawo ta kashe kamu ita gabana tace ku je ku ga masa wallahi ba zan zo ba har sai ya turo wanda zai zo ya jawo na kashe kawo na gabansa ku duba fa asma'u yar gidan abubakar sadiq yayar matan manzon Allah tsira da aminci sabata a gare shi amma wannan mutum yake ga mata wannan maganganun ku duba rashin rashin mutunci iya rashin mutunci da aka ga masa haka sai ya taso da kansa sai ya je same ta yana shiga wajen kun san abin da ya ce mata sai ya ce ya kika ga yadda na aikata yadda na aikata da makiyin Allah wadanta shine makiyin Allah wajen bai ce ya kika ga yadda na aikata da makiyin Allah na gama da shi sai ta ce eh na ga ka bata masa duniyarsa shi kuma ya bata maka lahirarka ba shi kenan ba ka bata masa duniyarsa tunda ka kashe shi ka raba shi da duniya kai kuma ya bata maka lahirarka tunda ka zai game da Allah madaukakin sarki da alhakin jini da ka zubar babu haki suka yi musayi maganganu a lokacin ya tashi ya tafi to bayan abdulmalik bin marwan shi khalifan na gaba ɗaya ji labarin abin da ya faru sai ya rubuta masa da takarda da baƙaƙe maganganu ya ce baka da hankali baka da hankali wannan mata yar gidi wani mahajirin kuma da ya rasu ba Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yadda ita ce take cewa قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce min la tuki kada ki kulle bakin jakaki la tuki ai daga alwika'u ne alwika'u shine madaurin jaka abinda ake sawa daure bakin jaka da shi idan mutum ya daure bakin jaka wanda mai ke nuna ba ba zai bayar ba kenan an fahimta to sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yake ga mata cewa la tuki kada ki daure bakin jakaki fayuka Allahu alaiki ke masu Allah maɗaukin sarki ya ɗaure maki bakin tasa jakar kun ga kodin mutumin da Allah ɗaure masa bakin jakarsa ya kenan ba wani abu da zai zo da Allah maɗaukin sarki zuwa gare ka wa fi riwayatin wata riwaya kuma cewa yi anfiqi awin fahi awin bihi da anfiqi da awin fihi da awin bihi da abin da yake nufi ki bayar ki ciyar ki bayar ki sadakar duk ma'anarsa ɗaya an fahimta annabi tsira da abinci sabata a gare shi ya nau'anta kalmar ne saboda me a gane muhimmancin da ta girmanta kamar yanzu mutum ne zai samu kai ce wane wallahi kai sadaka wane ka bayar da abin da ke wajenka wane ka rinka kyautata wa mutane kaga abin da yake sun nuna maka me muhimmancin abin da yake so gaya maka abu ne guda ɗaya amma sai ya gaya maka shi da kalmomi guda nawa guda uku mutaradifai to shine abin da annabi tsira da abinci sabata a gare shi yake so nuna mata wala tuhshi fayuhsi Allahu alaiki kada ki taskance wasu malamai suka ce abin da ake nufi da tuhsi shine la tadakhiri kada ki taskance wasu kuma suka ce kada ki ididdige wajen bayarwa fayuhsi Allahu alaiki sai Allah ididdige miki kima idan zai baki ko kuma sai ma kima sai Allah subhanahu wataala ya taskance miki abin da yake wajensa idan zai baki ya hana ki wala tu'i kada ki tara ki tattara ki hana mutane fayu'i Allahu alayki sai ki ma sai Allah madaukan sarki ya tara ya hana ki abin da ake nufi da la tu'i shine la tamna ima za da an hajatiki kada ki hana abin da ya dadu a bisa bukatarki fada Allah madaukan sarki fa jama'a fa awa fa jama'a fa awa shine abin da mutum ya tara ya taskance to wannan hadisi abin da shi ma yake karantar da mu shine me sadaka nau'anta sadaka da babakan alkhairi sadaka take shiga kala kala duk abin da kake da shi kokari ka bada abin da zaka iya bayar ba tare da zuciyarka ta ji komai ba yadda zaka yi dan Allah sannan kuma ya kasance baka takura ba kai ma kanka wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi malai ce wan fahi bil ha'il muhmala huwa bi ma'ana anfiqi wa kadhalika imdihi da infahi da anfiqi da imdihi malai ce duk abin da ke nufi shine me kiciyar kiciyar kiciyar duk ma'anarsa daya وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر قد صحابي أبو هريرة يرد الله تعالى تبتا أغريشي أنه sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu yake cewa na ji manzan Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi yana cewa mafalul bakhili wal mumfiqi kwatankwacin misalin mai ciyarwa da marowaci bari ku ji wani misali da manzan Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi zai buga game da mai rowa da mai ciyarwa mai rowa ga yadda yake mai ciyarwa ga yadda yake bari mu je yadda suke manzo Allah ya ce kamar talin rajulaini alaihi ma junnatani min hadidi kwatankwacin mutum biyu ne kowanne daga cikinsu yana sanye da riga ta karfe junnatani shine a silke da mutum yake sawa domin kariya daga sukan takobi ko saran takobi ko sukan mashi ko kuma rabi da kibiya an san silke aiko menene silke shine rigar da ake sawa a wajen yaki riga ce da ake da ta karfe ta da idan aka soki madadin takobi maimakon takobin nan ta rada ta shiga jikinka ta soki fataka sai ka ta soki me wannan karfen da ke jikinka kariya ce ake sawa ina fata an fahimta kamar yadda ake sa hula ita ma ta yaki wata ake ake ce mata me al-mighfar al-mighfar to kamar mutum biyu ne wanda kowanne ɗaya daga cikin siyasa irin wannan riga ta silke ta karfe min sudiyihima min suduyihima ila taraqihima rigar ta kasance ne tun daga nan kirjinsu to tun daga kirjinsu ila sudihima ila taraqihima izuwa allan ka faɗa su taraqi shine nan wajen kowanne mutum yana da cirkwatun guda biyu ɗaya a nan ɗaya a nan ma'ana waɗannan ya ake ce musu da hausa wannan ƙasusuwan guda biyu na nan allan ka faɗa ko to su ne shi ne taraki kalla idza balagati taraki wa qila man raq to shi ne to kowane ɗaya daga cikinsu idan ya sa rigar ta taso ne daga ƙirjinsa nan zuwa nan ɗinsa ma'ana kowanne riga dama idan mutum ya sa ƙarshen ta iya take tsayawa ba iya alanka faɗa ba to haka take amma kada ku manta ƙirjinsa da abin da ya sama zuwa alanka faɗa nan kaɗai ne a rufe cikinsa fa ƙafarsa fa hannayensa fa da abu ɗaya yake idan aka kawo masa suka da takobi ko kuma sara da mashi a kirji ba zai same shi saboda akwai me akwai sulki amma idan a ciki ne fa zai same shi me yasa saboda rigar daga ina ta fara daga kirjinsa kun ga cikin sa me yake kenan a bude ina fata an fahimta bar mu je da abin yake sai manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi ya ce fa ammal munfiqu amma mai ciyarwa fala yunfiqu illa sabaqat aw wafarat duk mutumin da yake ciyarwa ba zai tashi ciyarwa ba face sai wannan rigar ta jikinsa ta yalwata ta ƙara faɗi ta ƙara girma ma'ana duk lokacin da mutum ya ɗau abin da zai ciyar ya ciyar wannan rigar ta take jikinsa wacce take takurariya ya ƙyarma ya ƙirjinsa zuwa allon kafaɗarsa sai ta buɗe sai ta sako zuwa hannunsa sai ta gangara ta rufe masa ƙafafuwansa ta yi mai kinan ta buɗe ta yadda sauran sassan jikinsa da bai samu rufewa ba yanzu shi ma sakamakon ciyarwar da yake ya samu mai ta samu rufewa ta yadda idan an kawo masa suka da mashi ko sara da takobi a sauran sassan jikinsa da inda bai rufe ba sakamakon sadakar da yake yanzu yayi me ya rufe saran nan ba zai same shi ba sai dai sami me sai dai sami karfan da yake jikin wannan sulken nasa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace a an wafarat ala jildihi har sai ta bude ta ƙara yalwa akan fatar jikinsa hatta tukhfi bananahu hatta tukfi bananahu har sai ta rufe ɗan yatsun hannunsa wa ta'fu atharahu ta sauka ƙasa ta kafasa kenan ta rufe inda yake takawa atharahu shine atharu khutahu ma'ana inda yake takawa har ta rufe kafasa tana jan ƙasa wa amma al-bakhil amma shi marwaci fala yuridu an yunfiqa shay'an ba zai so ya ciyar da komai ba ba zai burin ciyar da wani abu ba illa lajiqat kullu halqatin makanaha face sai kowanne mahaɗa daga cikin mahaɗa wannan riga ta ta karfe ta koma inda take ta kame kowanne ya koma ya haɗu da juna ta yadda idan karfe ya koma ya haɗu da juna me zai faru sai jikin sa ne ya takure ƙara matsewa ina fata an fahimta lokacin da yake so ya buɗe hannunsa haka hannunsa ba zai mai ba ba zai buɗu ba amma shi wancan lokacin da ya ɗaga hannunsa ya bada sadaka sai hannunsa ya mai ya buɗe saboda rigar ta yi mai ta buɗe amma shi wannan sai ta yi mai sai ta takure shi a jikinsa Allah sa an fahimta yawwa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce fa huwa yuwassi'uha fala tattasi'u sai gashi yana kokarin yalwata wannan rigar ta sana kokari ya bude ta dan ya samu damar miƙa hannunsa annabi ya ce amma fala tattasu wannan rigar ko wannan salken da yake jikinsa ba zai buɗe ba ba zai faɗaɗa ba yadda yake ɗin haka zai tsaya idan muka fahimci abin yadda yake shine duk mutumin da ya sanya silki a jikinsa babban dalilin da ya sa wannan silkin shine saboda me dan ya kare jikinsa dan ya kare jikinsa to mutumin da yake kokarin ciyarwa duk lokacin da ya dau wani abu ya ciyar wannan abin da yake jikinsa na silki sai Allah madaukakin sarki ya kaddara sai ya bude kamar abin da aka sa masa sufurin sai ya bude sai ya kara fadi sai ya kara girma da iya nan ɗinsa ne amma sai hannun ya sauko sai ya rufe hannun ɗinsa da iya ina ne iya kirjinsa ne amma sai ya sauka sai ya rufe har kafarsa sai ya kasance tana jan ƙasa to kun ga a jikinsa ina ne bai rufe ba kenan babu to kun ga duk saran da za a kawo masa ya takobi ko suka da mashi iya ina zai tsaya kenan iya jikin wannan rigar karfan wanda ba zai samu fata jikinsa ba ina fata an fahimta amma shi mutumin da yake marowaci fa duk lokacin da ya yi yunkurin ya bada wani abu saboda bai saba ba ɗabi'a ba ce ba halinsa ba ne sai rigar ta koma ta ƙara takurewa yadda wacce take ƙara faɗi ita wannan ba za ta ba sai ta takure iya iya ɗinsa take iya ƙirjinsa dai har yanzu to kun ga dalilin da ya sa ya sanya rigar saboda ta kare shi daga saran takobi ko sukan mashi za ta kare shi ba za ta kare shi ba idan aka harbo kibiya ta cikinsa za ta yi me za ta same shi ta ƙasansa za ta same shi ta ko ina jikinsa a buɗe yake to sai mu dawo kuma mu haɗa hadisin da abin da muke magana akan sa shine sadaka haka sadaka take wa mutum wajen kare shi daga wasu ƙananan bala'ika da masifu da suke da suke afkawa mutum mutum bai sani ba an gane kuwa ma'ana duk mutumin da yake sadaka insha Allah ta'ala wasu ƙananan bala'i wani wata karaman masifa haka wani dan abu haka da mutum ma bai san da shi ba duk Allah zai kawo maka da shi baka ma sani ba wannan shine ɗaya daga cikin babban tasirin da sadaka ta da shi take da shi kawar da bala'i da masifa amma duk mutumin da ba sadaka fa to jikinsa abu ɗaya yake jikinsa fili yake kamar kabewa kabewa kun san duk inda aka samu wuka aka caka a jikinta mai zai shiga zai amma karfe fa a zamacin ya samu wuka ya caka kan karfe mai zai sai da kasa ko talauye ko kuma in mai kwari sai su haɗu ka ji ya tashi amma dai babu abin da wannan karfen zai to haka kwatankwacin mai ciyarwa yake da mutumin da baya ciyarwa shi wancan silken jikinsa ya buɗe ta yadda babu abin da zai same shi shi kuma silken jikinsa ya ƙara dankewa a yadda yake ta yadda da an harbo ya sanya rigar amma ba ta wadatar da shi daga abin da ya sa rigar saboda shi ba bala ya ce wal junnatu abin da ake nufi da aljunna shine addiru shine silke wa ma'anahu ma'anar hadisin annal munfiqa kullama anfaqa sabaqat wa talat mutumin da yake ciyarwa duk lokacin da ya ciyar da wani abu sabaqat sai rigar ta ƙara faɗi ta samu yalwa wa talat ta ƙara tsayi hatta ta jurra wara'ahu har sai ta kasance tana ja ta kasansa ta yi tsayin da tana jan ta kasansa wa tukhfi rijlaihi ta rufe kafafuwansa wa aftara mashihi wa khutuwatihi ta ma rufe inda yake takawa da gurbin tafiyarsa duk ta rufe nan wajen saboda me faɗi da ta ƙara yi yalwa da ta ƙara samu Allah sama fahimci wannan hadisi yawwa hadisi na gaba wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi shi ma karɓo shi daga sabi abu huraira yarda allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce manzan allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce man ta saddaka bi adli tamaratin min kasabin tayyibin wanda duk ya yi sadaka da gwargwadon dabino kwalli ɗaya shi ne abin da ake nufi da tamaratin ala wazani fa'alatin wanda ya dullu ala shay'in wahid duk abin da ya zo akan wazanin fa'alatin to yana nufin abu guda ɗaya kenan kama a ce sharbatin sharbatun ma'ana makwarwa ɗaya kenan shan ruwa guda ɗaya ko tu'matun cin abinci sau ɗaya kenan ina fata an fahimta ma'ana abin da ake nufi da tamaratin wanda ya bada sadaka da gwargwadon dabino guda ɗaya kawai min kasabin tayyibin amma sharadin shine ya kasance daga neman sa kuma na halak a tayyib ana wajen shine na halak ma'ana nema na halak babu haramun a cikinsa to kun ga anan wajen duk mutumin da zai je nemo abu ta hanyar harama ya zo ya bayar da shi a matsayin sadaka wallahi babu ruwan Allah da shi Allah ko kallon abin da ya bayar ba zai ba saboda Allah madaukakin sarki inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib Allah shi mai tsarki ne sannan kuma baya karɓa wani abu sai mai sai mai tsarki mutumin da zai je tattare dukiyar mutane ya handime shi shi kadai dukiyar mutum miliyoyi shi kadai ya je ya handime sa account ɗinsa daga shi sai 'ya'yansa sannan kuma idan ya gama kwasa ya gama iba ya sauka daga kan mukamin da yake kai shikenan kuma sai zai gina masallaci sai ya dauke su mutane rinka kai su maka duk shekara shi abin da yake gani wancan abin da ya iba wannan abin da yake je kan kare masa shi to wallahi wancan masallaci da ka gina mutane su je su sallah a cikin masallacin za su samu lada amma kai baka da ladan komai wallahi mutum shi da ladan komai ba abin da Allah zai bashi haka nan duk mutumin da ka je ka kai makka shi ya je aikin hajjinsa aikin hajjinsa yayi amma kai baka da ladan komai ladan da ake samu idan mutum ya kai wani aikin hajji kai baka da shi saboda asali ibada take take da ta'allaki da dukiya duk abin da aka yi da dukiya haram to babu ruwan Allah da ita ina fata an fahimta saboda haka duk abin da za ka yi shi na ciyarwa to ka yi shi da dukiya halak abin da ake nufi da halak shine kasance abin da za ka yi ciyarwa da shi halak ne shi akan kansa ma'ana halak ne addini ya halatta a ci shi ko a ba da shi ko ya amfani da shi yanzu misali kaga mutumin da zai sadaka abin zai sadaka da abin da ke na haramun ba an fahimta yanzu misali mutum ne sai mutum ya giya ga waɗan giyar can ya zo ya shirwa giya ta ciyo shi ya rasa yadda zai yi sai ka ce bari ni ko bari ishta masa giya na dan in ji kansa sai ka je ka siya masa giya sai ka bashi ka ce nayi sadaka saboda Allah za ka samu lada idan zunubi ma saboda ta wata awanu alal birri wattaqa wala ta'awanu alal ithmi kaga wannan kai kai ta'awun kai ta'awun alal mai ismi wal udwan Allah kiyaye to ya kasance abin da zaka sadaka da shi min kasabin ne tayyib neman ka ne sannan kuma nema na halak ta halak aka samu shi ba ta kamaya maya ba wala yaqbalu Allahu illa tayyib sai manzon Allah tsira da aminci isbata a garshe kawo jimla itradiya ai dama kuwa babu abin da Allah yake karba sai mai tsarki babu abin da Allah yake karba sai na halak fa inna Allah yaqbaluha bi yaminihi sai manzon Allah tsira da abinci su ta a garshe ce idan mutum ya bada sadaka da abin da yake neman sa ne kuma na halak Allah zai karbe sa da daman sa Allah zai karbo wannan sadaka da me da daman sa kada wani ji an ce Allah yana da dama ai shi Allah madaukakin sarki wakil ta ya dai yaminu da hannayensa guda biyu menene dama ne kai ne dan adam kake da hagu da dama amma Allah ba shi da hagu da dama duk hannayen Allah dama ne kamar yadda ya tabbata a cikin aya cewa Allah madaukakin sarki yana da hannaye guda biyu haka ne وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا سألت بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء Allah ce bari ya dahu hannayen Allah guda biyu mabasuta ta ne ababen shimfiɗawa ne yumfi kai fasha yana ciyarwa a duk lokacin da Allah maɗaukan sarki so yadda ya so haka yake ciyarwa to wani zai ce to ya ta zai a ce kuma Allah yana da hannu irin wannan galibi a waɗanda suke bin tafarki irin na ash'ariyanci ko maturidiyanci ko mutazilanci duk ba sa fitowa fili su faɗi haka sai dai su fassara shi da wani sai a ce zati zati wanda idan zati Allah madaukakin sarki yake so ya faɗa ya san larabcin da zai ce zati ko ba haka bane amma abin da salaf suke cewa duk inda wata aya ta zo take bayanin siffa sai su ce amruha amirruha kama ja'at ku gudanar da ita ku faɗe ta kamar yadda ta zo بغير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف babu ɗaya daga ciki ka faɗe sai da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yanzu bari ba misali shine idan aka ce hannu hannu da an ce hannu ka san abin da ake nufi da hannu amma hannun komai da na komai iri ɗaya ne yanzu misali da nake zaune akan kujerar nan ai za a ce kujerar nan tana da hannu ko ba haka bane akwai hannun kujera ya tsakani da Allah da hannun kujera da hannunka iri ɗaya ne amma duk ya sunan su da hannun sunan su to kuma kawai dan an ce Allah yana da hannu sai ka ce irin irin nawa ne kawai sai kawo irin naka ai dan mutumin da ya ce an kwatanta Allah da mutane dan an ce Allah yana da hannu to abu na farko da ya fara sai da ya fara kamanta Allah sannan sai ya wannan hukunci gane sai da ka fara kamanta Allah cewa ai hannun nan fa irin nawa ne to bari in kore shi ina fata an gane shi sa kamar da ka'ida da Imam Malik ya bayar shine ne da aka zo aka tambaye shi aka ce kun ce Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi wasu irin daidaita yi sai imam maliki sai imam maliki ke cewa al-istiwa ma'lumun wal kayf majhulun wal iman bihi wajib was su'alu anhu bid'a yace istiwa'i da an ce istiwa'i daidaito kowa ya san abin da ake nufi da daidaito hannu da an ce hannu kowa ya san abin da ake nufi da hannu wal kayf yaya hannun yake yaya daidaito yake majhulun babu wanda sai tunda Allah bai fito ba ya faɗa ba kuma da kai da ni babu wanda ya taba ganin Allah subhanahu wataala kuma taba ganin Allah babu wanda ya taba ganin Allah sai a lahira insha Allah ta'ala za mu ga Allah subhanahu wataala amma da a duniya ni ban ganshi ba kai ba ganshi ba to abinda ba gani ba ta za a kai hukunci a kansa ina fata an fahimta shine wal kayf majhulun wal imanu bihi wajib amma kuma dole ne wajibi ne ka imani da shi tunda haka Allah madaukakin sarki ya faɗa haka manzon sa ya faɗa tunda Allah shi ya san kansa kuma ya faɗa to sai ka imani da shi a haka sai ce wa su'alu anhu bid'a kai tambaya ma akan yayi hannun Allah ke wannan bid'a ce bid'a ce Allah subhanahu wataala ya da hannu ba shi aya da hannu kai ka wuce ka cewa ka cewa da tafiya shikenan ya hannu yake kaza da kaza wannan duk bata ne a ciki ina fata an fahimta saboda ka duk wata aya ko hadisi da ya zo akan wani akan bayani akan wata daga cikin siffa daga cikin siffan Allah madaukakin sarki haka za a dauke shi a gudanar da shi fala tadribu lillahi al-amsal kada ku rinka bugawa Allah misali idan Allah faɗa ba kawai sai ka bar shi a haka ina fata an fahimta Allah subhanahu wataala ya samu dace to Allah madaukakin sarki zai karɓi wannan sadakar da mutum ya bayar da hannunsa na dama thumma yurabbiha li sahibiha sannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da renon wannan sadakar ga ma'abocinta kama haka ne ko kama yurabbi ahadukum faluwahu kama yadda ɗaya daga cikin ku yake renar dan karamin raƙuminsa lokacin da yana karmi dan karamin lokacin da aka fara kuma yana dan jariri shine faluwahu to kamar yadda yake renan irin wannan dan raƙumin ana renarsa ana tarare so wata rana sai a waye gari ya zama me ya zama katoto idan ka bada sadaka dabino guda daya haka Allah subhanahu wataala zai rinka renan maka wannan dabinin naka ya rinka ƙara girma inda ka san ruwa ake bashi ya rinka ƙara girma da zai fa masallacin nan gaba daya dabino guda daya fa ka bada sadaka dabino saboda Allah ikhlasan na tashi kyaman kaje sai a nuna maka waje kamar dutsen dala sai a ce wancan dabino da ka bayar sadaka wallahi kuwa dabino guda ɗaya da ka bayar sai a ce wancan kamar dutsen dala duk shine je ka dalla danka ne bari ku ji manzon Allah tsira da abinci su tabbata a garshe ce kamar rabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithla aljabali har sai wannan dabinon guda ɗaya ya zamto tamkar wani katon dutse kamar katon dutse amma sharaɗin shi ne mutum ya yi wannan sadaka saboda me saboda Allah ku duba yadda Allah maɗaukakin sarki yake jin kan bayansa abu za ka bayar ɗan ƙarami ka manta maka ba da shi yanzu ina san da yawa daga cikin wasu sun yi sadaka wani abu wanda ka manta maka yi amma kuma idan haka yi dan Allah yana nan Allah maɗaukakin sarki yana rena yana maka renan kamar yadda muka ji a cikin hadisin nan sai ga tashin ranar tashin kiyama za a nuna maka wani tarin lada himili guda a ce din naka ne je ka shi sa sadaka alkhairi ce yan uwa shaidan ya san abin da ake samu a cikin sadaka shi sa baya barin mu yi ta idan ma za ka yi sai sa maka ko ka yi ba a cikin daɗin rai ba ko kuma ka yi ba don Allah ba babu lada kenan ka yi ba a cikin daɗin rai ba ba don ranka yana so ba ka yi ba don Allah ba duk babu ruwan Allah da wannan sadakar to ka saki ranka ka buɗe zuciyarka ka bayar don Allah kuma kana farin ciki kana jin daɗi sai ka samu abin da ake samu babu abin da ake yi na aiki a samu lada irin wannan kamar sadaka shi sa Allah madaukakin sarki ke cewa masalul ladina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba sai Allah ce wallahu yudaifu liman yasha misalin masu ciyarwa da dukiyarsu saboda Allah madaukakin sarki sai ce kamathali habatin misalin kwaya ce guda daya ka dauki kwaya gero kwalli daya kawai kwalli daya na dabi na gero ambatat sab'a sanabila da aka shuka ta a ƙasa sai ta fito da zangarniya guda bakwai zangarniya guda na guda bakwai ƙwaya ɗaya ta fitar da kara zangarniya guda bakwai fi kullu sumbilatin a cikin kowane zangarniya mi'atu habba akwai ƙwaya guda ɗaya guda ɗari bakwai sau ɗari nawa kenan bakwai sau ɗari nawa kenan ɗari bakwai kenan ina fata an fahimta kada kuma tafa nawa aka sa a cikin ƙasa wali ɗaya zama ɗari to haka aikin alkhairi yake zama haka sadaka take zama ba ɗan uwa to kun wani abu ne mai muhimmanci ƙwarai da gaske shi sa shaɗa ba zai ba marin ƙayyar da ya kamata ba sai ka ne za ka yi sai ka ji ai gobe fa zan je makaranta ina da akwai kuɗin mota akwai sai hand out akwai kasa sai ka ji ka kasa bari ka sadaka yan uwa wallahi akwai alkhairi a cikin sadaka a cikin sadaka sosai da sosai akwai alkhairi sosai da sosai yanzu yadda ake sa rai za a azumin tasu'a da ashura ɗin nan yadda mutane suka suka dau azumin nan ga azumi a bakin su shikenan sai ka sai ka sayar da zakai ka je ka sai maka zobo a gidanka ko a dafa maka shinkafa da wake ko a soya maka doya da kwai sai ka fito da ita cikin masallaci sai kowa yake ka ciyar da mai azumi ka samu lada ba haka bane ka shiga ciki baka san iya ladan da Allah subhanahu wa ta'ala zai baka ba duk wanda ya ci wannan abincin ya karya kuma na azumin sa da shi sai an baka ladan azumi cikakke ladan azumi cikakke ba za a baka dan uwa dan abin da ka kashe dudu ka kashe da yawa kashe dubu biyar ko kasa da haka amma zaka mai dan kyau kenan shine ka kashe dubu biyar dubu biyar to amma za ka shi dan ba zai baka ba sai ya idu huma yumannihim sai ta maka alƙawari ya ta sa maka buri kala kala ina so ne kaza ina so ne kaza ina so ne kaza haka sai yana kayan aikin alkhairi ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha Allah ya kiyaye manzon Allah tsira da aminci sabata a gare shi ya ce hatta takuna mithl al-jabal muttafaqan alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi malai ce alfulu abinda ake nufi da alfulu bi fathil fa'i wa dhammil lami wa tashdidil wawi wa yuqalu aidan bi kasril fa'i ana fada ko ka ce alfalu ko kuma ka ce alfilu da ana fada wa iskanil lami wa takhfifil wawi wa huwa al muhur shine dan karami daga cikin raƙumi kamar yadda na fada dan karami na raƙumi haka Allah madaukan sarki zai rena maka shi ya ya girma ya kai inda ya kai hadisi na gaba wa anhu shi ma da an karbo shi daga sabi abu huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annaban allah tsira da aminci su tabbata a gare shi kala ce bainama rajulun yamshi bi falatin min al-ardi yayin da wani mutum yake tafiya a wani tsandauri wani fili wanda yake tsandauri ne na ƙasa al-falatu min al-ardi abin da ake nufi da shi shine al-ardu allati la ma'a fiha ƙasar da babu ruwa a cikinta ta shine wajen sai a ce masa mai alfalatu kun ga kamar a ce dan dauri kenan ko to wani mutum ne yana cikin tafiya za ku ji wani hadisi ne mai ban mamaki kwarai da gaske mutum ne yana tafiya a cikin daji dan dauri waje babu ma alamun ruwa a wajen kwata-kwata fasami a sautan fi sahabati kawai sai ya ji sauti a cikin gajimare an fahimta a cikin ina ji sauti a cikin gajimare hadari ya haɗo kawai sai ya ji a cikin gajimare ana magana kun san wato lokacin da hadari ya haɗu wannan abin da ake ji ake ce masa tsawa an ra'adu ko kun san cewa murya ce ta mala'ika haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce wannan sautin da muke ji rugugugugu din nan murya ce ta mala'ika yake kora ruwa ya nan ko kuma ya nan yake directing ɗin ruwa inda ya kamata ya ji mala'ikan da aka ɗora akan sarrafa ruwa ya kai shi inda Allah maɗaukakin sarki ya nufa ya je to wani mala'ika murya sai ce idan ruwa zai karkace wani sai dawo da shi ya ce yana sai ba jiru gugugu murya mala'ika ce kawai sai ji murya a sama shi wannan mutumin da yake tafiya ana cewa mai iski hadiqata fulani iski hadiqata fulani abin da ake faɗa a cikin gajimaren shine shayar da gonar wani wannan ruwan da zai zuba je ka gonar wani kai tsaye ka shayar da shi sai ji ana faɗa sunan mutum a cikin gajimare a cikin hadari ana faɗa sunan mutum ko an fahimta to fatana hadhalika sahabu kawai sai wannan gajimaran wannan hadarin sai karkato fa afraga ma'ahu fi harratin kawai sai kwararar da ruwansa sai zubar da ruwansa fi harratin akan wasu bakaken duwatsu alharra su ne kasar da take akan ta akwai irin bakaken duwatsun nan irin wanda suke garin madina su ake ce musu alharra bakaken duwatsu wato inda ake ruwan daban ne a cikin daji wani bangare na dajin akan wasu bakakin duwatsu iya kadan iya kadan wannan wannan wajen ana ake ruwan kawai anan ruwan ya sauka fa idza sharjatun min tilka shiraj kawai sai ga wata hanyar ruwa ita ce ashiraj sai ga wata hanyar ruwa daga cikin hanyoyin ruwan da suke kusa da wannan dutsen qad istaw'abat dhalika al-ma'a kullahu ta tattara wannan ruwan dukkaninsa da ya zuba a cikin ta ma'ana hanyoyin ruwan suna da yawa amma ɗaya daga cikin hanyoyin ruwan duk ruwan da ya sauka sai gashi yana yana bi ta hanyar ruwa guda ɗaya kawai dukkanin ruwan da ya zuba ya tattara a cikin wannan hanyar ruwan yana gudana yana tafiya shi wannan mutumi sai ji an ce a shayar da gonar wani sai ga an yi ruwa a wani waje shi shi kadai sai ga ruwan ya tattara a wata hanyar ruwa duk da bi sauran hanyoyin ruwan ba sai kuma ya tafi sai ce kai ai sai na karewa me ake cewa sai na bi diddigi ya ce fata tabba alma'a sai ya rinka bin ruwan nan wannan hanyar ruwan da ruwan inda ya bi ce wallahi sai na ga gonar wace ce wannan wacce aka ce a shahara a cikin gajimare sai na ganta sai kawai sai ya bi ruwan duk inda ruwan ya bi yana ta bin sa eh nan yana bin sa haka fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilu al-ma'a bi mishatihi kawai da ya tafiya ya tafiya can kawai da ya je wani waje kawai sai ya ga ruwa sai ya ga wani mutum a tsaye da fatanyarsa fatanyarsa yana gyara ruwa hanya yana shiga cikin gonarsa yana ba yana ba gonarsa ruwa shine a cikin gajimare aka ce a shayar da gonarsa ba fa shi ba fa shi aka yi ruwan ba shi saboda ma dan gata ne tsabar waliyin Allah ne ruwan ma bai dake shi bai ba sa an yi ba ruwan kawai aka ce a kai masa shayar da gonarsa a can ake ruwan can wani waje amma Allah madaukakin sarki ce ruwan nasa ne shi shi kadai ya bi hanyar ruwan ya bi hanyar da gonarsa zai tafi kai tsaye direct yace da na bi kawai sai na ga wani mutum a tsaye da ɗabatan yasa kawai ya gyara nan ruwa ya shiga gyara nan haka ruwa ya ta shiga saboda Allah wani wani irin waliyin Allah ne a cikin gajimare ka ji sunansa kuma a ce a shayar da gonarsa shi shi kadai duk duniya to bari mu ji fa qala lahu sai shi wannan mutumin da ya biyo diddigi dan jarida mai ban kwakwafi kenan fa qala lahu sai ce da shi ya abdullahi masmuk ya kai bawon Allah wai dan Allah ya sunanka ne malamai suka ce ƙa'ida shine duk mutumin da ka gan shi baka san sunansa ba ko musulmi ne ko ba musulmi bane in dai baka san baka da tantancewa akan cewa musulmi ne ko ba musulmi bane to abin da ya kamata ka kira shi da shi kenan ya abdullahi ka ce masa bawan Allah ina fata an fahimta abdullahi ya kamata ka ce masa abdullahi bawan Allah me yasa saboda musulmi da wanda ba musulmi dukkanin su menene bayan Allah ne sawa'un mutum ya yarda shi bawan Allah ne ko bai yarda ba dole dai yana bautawa Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan ko mutum ya so ko bai so ba bawan Allah ne shi to saboda haka abin da kamata idan baka san sunan mutum sai ka ce masa bawan Allah idan kuma ka san shi musulmi ne dan uwanka ne baka san sunan shi ba sai ka ce masa me ya akh ya dan uwana abin da kamata ka ce masa kenan saboda Allah ba sarki ce ud'uhum li abaihim ku kiraye su da sunayen iyayensu fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum idan kuma baka san suna iyayensu ba ku san suna iyayensu ba fa to sai ku kira su da yan uwanku fa ikhwanukum fi din to yan uwanku ne a dini sai ka ce musu ya akh ya dan uwana ina fata mun fahimta amma kun kuma ba wuce saboda Allah madaukakin sarki azarta mu da san manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi sosai kusan da mutum ba san sunan sai a ce ai ko dan musulmi Muhammadu ne shi kowa Muhammadu ina fata mun fahimta wannan alhamdulillah gaskiya Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan arziki suna Muhammad yana da daraja da kima a wajen malam Bahaushe sosai da sosai har za a ga mutum daya yana da ya goma duk sunansa Muhammadu akwai Awalu akwai Sani akwai Salisu akwai Rabiu akwai Kamisu akwai Sadisu akwai Sabi duk Muhammadu Muhammad al-Awwal Muhammad al-Thani Muhammad al-Thalith haka duk san annabi ne Allah ya kara mana sanan manzon san manzon Allah sira da aminci subata a gare shi to amma dai abin da ya kamata kenan idan baka san sunan mutum ba sai ka ce masa me Abdullahi idan kuma ka san musulmi dan uwa sai ka ce masa me dan uwa shine abin da ya kamata yace masa dan uwa ya bawan Allah ya sunanka qala sai yace fulanun sunana wani yana faɗan sunan lismin ladhi sami'a fi sahabati kawai sai ji sunan da aka faɗa a cikin gajimare ne a shayar da gonar wani kawai da ya tambaye shi sunanka sai ya ji wani nan da aka faɗa a cikin gajimare shine wannan da yake tsaye a gabansa فقال له sai ce masa ya abdullahi shi ma sai arabe masa da tambaya cewa ya abdullahi ya kai bawan Allah lima tas'alini an ismi me yasa kake tambaya ta game da sunana me dalilin da yasa ka tambaye ni game da sunana fa qala sai ce masa inni sami'tu sautan fi sahabi fi sahabi ai abin da ya fara shine naji wani sauti ne a cikin gajimare alladhi huwa ma'uhu wanda wannan ruwan alladhi huwa alladhi hadha ma'uhu wanda wannan ruwan da kake budawa gonar kanya yana shiga ruwansa ne a can baya aka yi shi kai baka san da shi ba ya kulu a cikin gajabaran yana cewa iski hadiqata fulani kai ruwa shayar da gonar ruwa ne lismika sai na ji sunanka ne sai ce to fama tasna'u fiha dan Allah me kake aikatawa da ka samu wannan matsayin a wanda ya kamata kenan da yaji me yake aikatawa da ya samu wannan matsayin don shi ma ya kokari yayi ne ya bi diddiginsa ya bi asar ɗinsa faƙala sai ce amma idan kulta hada amma idan ka ce haka ka ce ka ji sunana a tawar a cikin gajimarai to fa inni an zuru ila ma ya kharuju minha ya ce idan na yi noma nakan duba in ga me na fitar me ƙasa ta fitar daga cikin wannan abin da na noma fa ata saddaqu bi thuluthihi sai na raba shi gida uku kashi ɗaya duk sai ɗauka an bada shi sadaka hujjin mallin shayi ɗin mu ko sadaka ce ta ja masa wannan abin fa ƴan uwa sadaka ce ta kai shi matsayin da aka ambata sunansa a cikin gajimare sadaka ce ta kai mishi matsayin da za a ce a shayar da su a shayar da shukarsa shi shi kadai a duk duniya sadaka ce ta kai shi wannan matsayi idan ya noma abin da yake duk abin da ya samu duk yawan sai ya raba shi gida uku kashi daya sai ya bada shi sadaka wa akulu ana wa iyali thuluthan ni da iyali na da wanda suke karshe na sai mu ci kashi daya tsawon shekara kenan wa aruddu fiha thuluthahu ɗaya bisa uku kuma abin da ya raguwa sai in mai da shi ƙasa sai in mai da shi iri wanda zan ƙara shukawa shekara mai zuwa shi kaji yadda nake da shi shi kenan abin da yake yi ku duba abin da Allah subhanahu wataala ya masa yan uwa shi sa wallahi kamar yadda na gaya muku a baya sadaka tana kare wa mutum abin da baya zato baya tsammani sau da yawa nawa ne zaka ji an ce wannan mu abu ne da yake muna yawan ganin sa kowa da kowa a nan wajen na san abu ne da shi ma ya san shi kuma yana ganin sa sai ga ana ruwa a nan wajen can ba a yi ina fata an fahimta sai ga ana ruwa a nan makotanku nan unguwar wata unguwar ba a yi nan garin ana yi nan can garin ba a yi mai dalili Allah subhanahu wataala shi ya san hikima akwai dalilin da yasa ake ruwa anan can ba a yi me yasa sai kaji an ce an yi gobara a kasuwa kaza duk kowa shagon sa kona amma ga shagon bai kone ba ba a yi kaji an ce shagon kowa ya kone amma shagon Alhaji wani ko malam wani wallahi gashi nan babu abin da ya same shi to wata ishara ce Allah subhanahu wataala ke so ya nuna masa akan abin da yake yi na sadaka da kyauta ya ci gaba su ma sauran ba su aka ba sa yi ba suna yi amma ba su kai shi ba ina fata an fahimta sai Allah na masa wannan ishara to sadaka kenan sadaka tana kawar da bala'i da masifa da wallahi da sadaka tana kawarwa Allah azurta mu da yin sadaka rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi malai ce alharratu abin da ake nufi da alharra al-ardul mulbasatu hijaratan sauda'a ƙasa ce wacce take akwai baƙaƙen duwatsu a kanta washarjatu abin da ake nufi da asharja bi fathi shinil mu'jama da yi wa shimun fata wacce take mai ɗigo guda uku wa iskanin ra'i da yi wa rawun ɗin na sukuni wa biljimi da kuma jimin hiya masilul ma ita ce hanyar ruwa inda ruwa yake gangarawa ya wuce to ma insha Allah ta'ala anan zamu gangaro mu tsaya saboda lokaci a mun zo ƙarshen babi ko da lokaci ba za mu dakata anan saboda farkon babi ne idan muka shiga cikin sa lokaci ba zai ba mu dama mu ci gaba insha Allah ta'ala sati mai zo zamu shiga babun nahi anil bukhli washuhi babun nahi anil bukhli washuhi Allah ya samu dace wannan yana cewa assalamu alaikum malam yau muka rubuta jarabawar shiga jami'ar bayero muna neman yan uwa su samu a cikin addu'o'insu allah ya bamu nasara to da kai da yan uwanka ɗalibai wanda suka rubuta jarabawa mana addu'a da sunayen allah maɗaukakin sarki wanda suke kyawawa da siffofinsa mafiya tsarki allah ya baku nasara allah ya baku sa'a ya kuma sanya karatun da za ku yi amfani addinin musulunci ya kuma amfani da ku da addinin musulunci wani yana cewa malam da fatan kana lafiya tambaya ta ita ce idan mutum ya yi atishawa zai ce alhamdulillahi sai na kusa da shi ya ce yar hamakalla kamar yadda ya rubuta yar hamakalla ne ba yar hamakalla ba sai ya ce ya firullaha to sai dai ya faɗa abin da zai faɗa gashi nan to sai ce idan babu wani a kusa da shi ba ana idan mutum ya ce alhamdulillah sai babu wani a kusa da shi shi zai ƙara da kansa ya ce ya rahamu kallaɗin da kansa ko kuma ya to ka'ida ta atishawa idan mutum ya atishawa akwai ladubba da ake so mutum ya kiyaye kamar yadda shari'a ta gindaya abu na farko idan mutum ya atishawa shi ana so ya ce alhamdulillah alhamdu lillah gode Allah madaukakin sarki saboda abin da ya samu ya fitar na cuta sannan idan akwai wani a kusa da shi shi kuma idan ya ji faɗinsa alhamdulillah shi kuma sai ya ce me yarhamukallah haka ake faɗa yar hamukallah ma'ana Allah maɗaukan sarki ya maka rahama idan ya faɗa ka shi kuma sai ce ya hadikum Allahu wa yuslihu balakum ko kuma ghafara Allahu lana wa lakum diya tabbata ko mutum ya ce ya hadikum Allahu wa yuslihu balakum kuma mutum ya ce ghafara Allahu lana wa lakum duk wanda mutum ya faɗa yayi idan kai kadai ne idan ka ce alhamdulillah shikenan ya wadatar ba sai ka ƙara sauran da kanka ba idan ka ce alhamdulillah shikenan ka gama kawai sai ka shi idan kuma mutum ya ce yayi atishawa a gaban ka sai bai ce alhamdulillah bai shiru to kuma sai ka ja bakin ka mai shiru ka ce mai yarhamu kallah ba ina fata an fahimta sharadin cewa mutum yarhamu kallah shine ce me alhamdulillah so haka idan ka ce kai atishawa sai ka ce alhamdulillah a cikin zuciyarka to shikenan babu wanda zai ce maka yarhamu kallah a fili ake so a faɗa saboda na kusa da kai ya ji sai ya ce maka me yarhamu kallah wannan dai suna ɗaya daga cikin abubuwa da suke masu albarka a cikin addinin musulunci suna kuma kara suna kuma kara danƙon zumunci da wantaka a tsakanin musulmai wanda ya ce yaushe ne ranar da za a fara azumin ashura da tasu'a juma'a da asabar ne ko kuma asabar da lahadi bisalam to wannan ai ba ina gani ba ne ya kamata a ce na yi wannan bayanin ba sai dai kawai na dubuta kalanda sai na ga jiya ne sai na ga ta sa bakwai ga wata yau takwas gobe tara to amma da daddare wani ya fi goma waya yake tambaya ta washe na gaya masa hakan a lokacin to amma daga baya sai na ga wani rubutu da aka sa sarkin musulmi na najeriya ya ba da sanarwar cewa ranar juma'a ita ce ɗaya ga watan almuharram ranar juma'a haka sarkin musulmi ya bayyana kamar yadda daily trust ta rubuta daily trust ta rubuta to kun ga idan ranar juma'a ɗaya ga wata yau na ga wata kenan yau bakwai kenan yau bakwai gobe juma'a nawa takwas kun ga tara da goma zai kasance washe kenan asuba da lahadi to in dai sarkin musulmi ya bayyana cewa ɗaya ga wata alharam shine juma'a to asabar da lahadi shine abin da ya kamata a ce an yi azumi asabar da lahadi tunda abin da ya shafi ganin wata da tantance shi abin da ya kamata a jingina shi zuwa ga shugabanni ba ni ne zan a tsaya akan nawa kai maka za akan naka ba in haka ne ai babu shugabanci kenan kowa sai kasance abin ya zama fauda kenan hayaniya kowa ya abin da ya ga dama amma idan akwai shugabanci shi ke sai a tsaya aka ko da bai dace da san zuciyarka ba za ka yi haƙuri ka bi Allah ya samu dace wannan yana cewa malam akwai aya ko hadisi wanda ya yi hani akan yi wa kafiri aiki ko wajen bautarsu kamar su sana'ar hannu ko makamancin haka menene bambancin su da yin kasuwanci da wanda ba musulmi ba to babu wata aya ko hadisi ne dai ya sanya da na sani cewa ta ce kada ba mutum yi wa kafiri aiki ban san su ba gaskiya a hasali ma sai dai hadisin da yake aka san haka kada kuma ta lokacin da aka yakin khaybar annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da sahabbai sun samu gonaki masu yawa daga cikin gonakin yahudawa wanda duk sabai sun same su a matsayin mai ganima to wannan ganima da suka samu su sabai ba su da lokacin da su je su rinka noma waɗannan gonaki saboda harkokinsu na jihadi da sauransu to sai suka yi zanga da yahudawa akan cewa yahudawa su rinka musu aiki ina fata an fahimta su su rinka musu aikin wannan gonakin nasu in ya so idan abin ya fito sai a rinka rabawa saboda haka babu laifi musulmi yawa kafiri aiki ko kuma kafiri yawa musulmi aiki idan abin ba shi da alaka da wani abu na ibada kai tsaye idan abu ne da yake da alaka da ibada kai tsaye ta yadda taimaka masa kai akan ibadarsa ko cewa Allah ukunsa da yake yi ta wannan bai kamata ba amma aiki ne da kullun gyaran gidansa gyaran motarsa abin da kamata aka kasi a wajensa ko sai maka wannan duk babu laifi manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yayi kasuwanci da Yahuda ba hasali ma ya rasu a hannun a hannun Yahudi akwai jingina silkensa silken manzon Allah tsira da aminci su a gare shi babu Yahudi ya karba abinci har manzon Allah ya mutu akan wani sarkin annabi Yahuda kun ga idan da a ce bai halatta ba duk imanin ka kai annabi ne annabi yana mu'amala da su saboda babu laifi in dai abu ne da yake da alaka da addini zai taimaka musu wajen addini su wannan shine malamai suka ce bai kamata ba amma idan cinikayya ce ko aiki ne da kullun a gidansa ko motarsa babu laifi wannan insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am ya ce wa dan shi'a zai shigo shi ba
duk ɗaya ne babu wanda ya hana wa alaikum salam wa rahmatullah
idan karamin yaro ya atishawa malamai suka ce babu laifi tunda shi ba shi da bakin da ya ce alhamdulillah sai a ce masa ya kalla babu laifi sai a gaya masa tunda shi bai ma fara magana ba dai samu bakin da ya ce ya kalla alhamdulillah saboda haka idan yana hannun ka ya atishawa sai ka ce masa ya kalla babu laifi insha Allah ba alhamdulillah ya ka ce masa ba dan alhamdulillah wanda ya atishawa shine yake faɗa amma babu laifi ka ce masa me ya kalla wanda dama shine haƙƙinka wanda kake kusa da wanda ya atishawa shine abin da ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah karɓi ayyukanmu Allah ji iyayenmu ya gafarta musu ya sa sun huta dukkanin masu bukata ta alkhairi Allah ya biya musu wahalalu da ake ciki da rashi da kamfa Allah madaukakin sarki yayi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh